إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam godiya ta kankan kuma ta musulmi ta tafi ga Allah subhanahu wa ta'ala rikuwar wanda a cikin kwance da kadara wa shi muka sake samun damar halatta wani guri min ana albarka domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma mai girma wanda ba yana da wanda subhanahu wa ta'ala ya gafi da kai gaskiya sanan da wani guri yin aiki da ita a yau muna mutum 22 ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne daidai da goma ga watan Mars miladiya ta Annabi Isa alaihi salam tana shekara ta dubu goma sha ɗaya ya kai sha ɗaya to sha ɗaya ga watan Ramadan a kan lafiya ga watan Mars mars na
miladiyar da annabi isa alaihi salam shekara ta shida har yau muna nan dai a cikin tafsirin suratul ma'ida mun koro tafsiri mun kusa kawo ma ƙarshen sura kuma sannan mata da ƙayyar to haka Allah ya kaddara cewa ba zan yi kiran ta ba ba za mu yi abin da ya samu larawa suke cewa ma la yudraku kullu la yudraku kullu abinda ba za a iya samun shi duka baki ɗaya ba ya kokari a samu abin da ake samu tura suke ta a lemu da sifon fil consequentan da sifon na in aka kasa samun abin da ake so sai a haɗu da abin da aka samu to yana ga alamu wannan sura ba mu ya kare ta gaskiya ba ta ƙara ba ta kawo kuma ne kuma ina ga shafi duka shidda ne. hada ma ne mutum ma yake shidda amma da ya kamata a ce mun ƙira ta to bari mu gani a jiya mun fara ƙarshen aya ta 86 a yau za mu tashi aya ta 87 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وaqulu وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به Allah مؤمنون subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa da suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahadda Allahu lakum kada ku haramta maka da dan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kan haramta maka ku abu da yadi wanda Allah ya halitta wala ta'tadu kuma kada ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mutadin lalle Allah bai san mutane wanda suke ketare iyaka na
anan Allah subhanahu wa ta'ala yana umarnuwa da suka yi imani ne da cewa kanka haramta ma kanka abu wanda yake da daɗi tunda Allah ya riga ya samu shi na haka kurum zaka samu mutum kawai don san tsabe zahin imani sai ya haramta ma kanka ka tambaye shi kace saboda me yace kawai shi dai kawai yayi niyya ne ya haramta ma kanka kana samun mutane irin wannan za ka samu ya hana kai shi jin daɗin duniya haka kurum kai ba ka isa kayan kirki sannan ba ka isa abin kirki ko gudun duniya kake imam ali bin abi talib yake cewa as-suhud laysa Allah tamtika shay'an walakin Allah yamtikuka shay'un wanda bai da duniya ya yi gudun ta to wannan bai da duniya yake ce maka wasu zuwa da yi kai da baka samu ba yace abin da ake ne da zuwa ba wai kaka mallaki wani abu ne yake zuwa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun mallaki dukiya da yawa in ka ɗauki rasu usman bin affan in kasuwa ne maye maye in ka ɗauki sa abdurrahman bin auf maye maye in kasuwa ne hatta ke ma Allah ya musu da kasuwancin su yace rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikri su sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu irin mazaje ne la tulhihim tijaratu kasuwanci bai shigaltar da su wala bai wani haka cinikayya ba ta shi musulunci shagaltar da su an zikiri lahi daga to ni kiran sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yan kasuwa ne cikakku cikakkun yan kasuwa ne saboda haka addinin musulunci bai hana ka ba ka neman abin da ke halalin imam malik ya hana gani kayan jikin shi wanda yake sanya in abin a gaya maka nawa suke tashi sai kana ko malami ne ba ko kuma mai tsoron Allah lokacin da ya zo da littafi mawasa an samu da yawa daga cikin malamai suka kwaikwaye shi suka yi littafi su ma suka samu shi mawasa aka tambaye shi aka ce mishi mutane sun rubuta littafi mai suna irin tsoron naka muwatta muwatta na wani muwatta na wani ka san imam malik yana da muwatta na imam malik imam malik ya ce masa abin da aka yi dan Allah shi ke wanzuwa duk abin da aka yi ba ba dan Allah ba zama su sunan shi ba to yanzu duniya ba wanda ya san wani muwatta an ba muwatta na malik wanda bai tashi da an ce muwatta to na malik ne jin daɗin shi ta wuce ba ya zama cikakken malami kuma sannan masoyin Allah kuma mai ilimi sosai. To a nan in ka kalli asalin sabka wannan aya za ka samu hadisai daban wanda ka rawaito daga sahabbai daban daban. In ka karanta tafsirin Ibn Kasir da sauran tafsirin rika za ka samu duka ana kiyaye dalilan da suka sa wannan aya ta sauka. kuma a kan suwa ta sauka. Akwai hadisi wanda aka samu daga Abdullahi bin Abbas akwai kuma hadisi wanda aka samu daga Aisha akwai hadisi wanda aka samu daga Abdullahi bin Rawaha wasu malamai suka ce na Abdullahi bin Rawaha ma bai da inganci amma wanda yake da inganci na Abubakar idan muka dawo wajen su Abdullahi bin Abbas za mu samu cewa wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa akwai Ali bin Abi Talib cikin sa akwai Usman bin Mas'ud wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a gidan Usman bin Mas'ud ya musu wa'azi ya musu wa'azi bin wa'azi mai zahi kun gane ko ba yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su da suka zauna sai suke cewa kai wannan duniya gaskiya tana shagaltarwa saboda ka tunda tana shagaltarwa ne irin yadda su Mujira ne. Dama na san sai an ɗauki wata kana daga daga ko ina kana. Har yanzu Mijin ma.
nan kunne, mijin nan kunne ta can ɗazu.
Aha.
Can
Idan da aka mutu sun yi asiri da shi. Baya nan. Abu da rashin su.
na san shi ba mutu.
Nemo mun wanga. Ah, A kira mun Abdul Aziz.
Wala zai
Yunan kamar tana.
ce, ni wanda ba ta ni da wanda.
Kana jirwa, kana da gishirwa?
Fara. Fara ko ko fara ba. Fara ko ko fara. Fara. Ko kuma ta duka san.
Ko masu tafi. Nirwa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu wannan wa'azi da ya bar su sai suka shiga cikin doron tunani suka zurfa a cikin tunanin cewa ya kamata su yi irin yadda Yahuda suka yi ya akon bani Isra'ila suka yi irin kiristoci su yi rukuba iya ji mutum ka kaɗai da ka ɗora yin ibada kaɗai sannan kuma wasu daga cikinsu suka ce ba za su ƙara kusantar matansu wasu daga cikinsu suka ce ba za su ƙara cin nama wasu daga cikinsu suka ce ba za su kwanta ba za su ƙara kwanta wani shi kuna ce kwana wasu cikin dare katifa da Allah ɗaukan mu ne yanzu da suka yi haka nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na ji labarin wasu sun ce kaza saboda haka ku sani ni ina yin azumi kuma ina sha sannan ina kwantawa in yi kwana kuma in tashi in kiyamu ne sannan kuma ni ina yin aure kun gani mata na gasa to kiran kayan annabi sallallahu alaihi wasallam san Allah ne da san ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar rahiba sunnati kalisa duk wanda sunna ta bata farke shi ba yadda ya dora aikata wasu abubuwa wanda ba daidai da sunna ta ba kwantiratun sunna to falsafin ne bai tare da wata ruwaya cewa aka yi wasu ne daga cikin sahabba a mafi sallallahu alaihi wasallam suka dora cewa su abin da ya kamata su yi su yanke mala'anta su malika duka abu da su tafi ta ibada ka ji ka ji da Allah wannan kuma sannan su fesu ta yawo a cikin ƙasa su buji duniya kwata kwata ko wani abu da ke da duniya su buji shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu irin wannan rashi wata ruwaya na ce muku akwai ta Aisha radiyallahu anha wasu sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu guda uku ga wata ruwaya cewa sun zo suka samu matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye su wace irin abin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi a koyi a cikin gidan da mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaya musu irin ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawai sai suka ce abin da yake shi dan kadan ne kuma suka ba kansu hujja suka ce ai shi Allah ya ce ya gafarta mishi abin da ya gabatar da abin da yake kirda to kuma ai ba ce musu saboda haka tun daga nan gaba mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai guda ce shi zai dora yin azumi kullum guda ce shi ba zai kara yin aure ba haramun wani ce shi ba zai ƙara cin nama kwata-kwata wani ce shi ba zai ƙara kwanta shi huda shi ke nan cikin dare kullum ya mutu zuwa an cikin ba a kai da salam ya samu labarin ya yi musu murtani irin wancan murtanin da ya mawa akwai hadisin aisha har yau danganta da usman bin mas'ud wata rana masu usman bin mas'ud bayan sun yi irin wancan magana ta su ba za su ƙara fuskantar matansu ba za su ƙara cin nama ta dai ba nama ta hana mutum wani wani mai daɗi ka hana mutum matar usman bin mas'ud ta zo wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gane ta ta zo duk ta kasance babu tsafta babu alamun jin daɗi ko irin alamar tsafta nan ta mata a gyara gashin kai a gyara tufafi a sa turare da sauransu Aisha ta ce mata me yasa nake ga alamun cewa ba ke haka take to tun lokacin da so suwa da san masu suka ce kaza da kaza a cikin gidan da shi da suwa na kamani bai ƙara kusanta ta ta zo da kakan mini da turin gyara mata na sallallahu alaihi suka tara yanzu suka ta dariya musa kan har annabi ya tara su suna dariya musa kan maganar da wannan mutum ta ambata sai maza Allah ya ce bai dade ba aka ce wance matar Usman bin Mas'ud ta ce mijinta bai ƙara kusantar ta ba ya haramta ma kanshi da shi yanzu abin da zai tura yi zai tura ta haya kawai yana kiyama lalle yana azumin shi cikin yini kawai babu zancen shan ruwa ba zancen kwana cikin dare ibada kawai irin abin da na sabon ustazin ya gano kan yi kawai malam ya koma ba komi sai ibada manzo Allah sai aka kira musu zuwa da musu yace kai kace kaza da kaza yace eh ya manzo Allah yace to ka take ka kusanci iyali yace manzo Allah azumi ma nake mm annabi yace asbir sai ka shawa yace ya sha karshe aka ce ka tafi wajen iyali shi ba karshe annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kyamar sunna to bai tare da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa ba ka cin nama kwata-kwata irin yadda ku kuka yi mutum ba ya ce zai yi aure kwata-kwata haka kur wurin saboda ya kusaci Allah subhanahu wa ta'ala mutum bai ce kiyama ne da tsohuwar kwandare haka da dare bai kwanta a mutum bai ce kullun asiri ba a yi ba kullun a cikin asiri suna cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutum da yake sallah na shekara duka baki ɗayan nan duk mutum da ya azumin shekara duka baki ɗaya to ya azumi wata tun tun watan azumi ta ɗauka sai wani watan azumi wai ba kashe ba kullum azumi wannan bai cikin sunan annabi to kaga wannan mutane sun halatta kansu abin da yake bai daɗi wanda Allah ya halatta. Haka nan ne? Shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu. Aka ce dalilin wannan abin da ya faru sai Allah ya saukar da ya ayyuhan ladina amanu da su harrimu tayyibati ma Kun ku haramta maka ku dada nan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta. Wala ta'tadu sanin mu rubuta in ka karanta tafsirin razi a nan sai ce wannan aya tana da alaka da abin da ya gabace ta kun ga can cewa aka yi dalika bi anna minhum qissisina wa rubbanan ko wa annahum la yastakbiru aka ce su kiristoci abin da yasa suka fi kusan cin soyayya tsakanin mu da su musulmi tsakanin mu da su mu musulmi aka ce saboda cikinsu akwai malamai akwai kuma masu ibada ko haka ne ko wannan ruhbaniyancin nasu shine mutum ya yanke alaka da duniya duka baki ɗaya kamar yadda wannan sahaba annabi sallallahu alaihi suka so shine ruhbaniyanci zaka samu mutum kawai ya kama hanya zai cikin daji kawai ya yi abuka shi ya kwance cikin mutum kawai sai sallah sai dan abincin da ya samu ya ci dan abincin shi ya kare ya dawo cikin gari ya zo ya kiba ya kara koma can wurin haka yake rayuwar kwata-kwata ko wanda ya ga Allah ya ga annabi sai ya ɗauki abinci ya miƙa mishi shi ya yanke da rayuwar duniya shi kenan shi ibada yake kudu lokaci musulunci da ya zo ce wannan abun a haramta shi ba mu zanta mutum ce ya yanke da duniya duka baki dai wai shi ba shi ba aure wai shi ba shi ba neman arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mishi wai shi ba shi ba cin wani abu wanda yake da kuma in ka kalla har yanzu har yanzu mutanen suna da irin wannan ɗabi'a ta idan wai aka ce maka wanga mutum mutumin Allah ne alamar da ke nuna maka cewa wai mutumin Allah ne ga ganshi bai da alamun jin daɗin ko ka kaza da kyau har sai ana amfani da irin wannan aiki har ya hawo wai kai in ba ka ga malami ba da ya da shi irin ya da lumaki yana yau mun ga zuwa Allah wai malami bai ke sa ke sana ku sha mai lafiya wani malami bai iya hawan mota da kyau ku sha wa bilaya wani malami bai iya zawa kasuwa ku sha wa bilaya duk wani abin da kuke yi wai duk malami ya ce wai ya shiga kadiba ga da ko nan kusa kusa ma za ka samu malami wai bai iya auren mace mai kyau wai sai burguwa ko kurma ko wani ba ta gani da kyau ita ce matan malami. Wai shi wai gudun duniya yake, wai kuwa ka ta malam ce, ta malam ake ce. Kai ga irin wannan ɗabi'a har yanzu birni da kawai muna ɗaya ta hayar. Kuma ka gwada cewa kana malami da ɗora amma mota wata take mai kyau sai ga mutane na hayaran ka. Wai shi na Allah ne. To na ke. Kenan yin daɗi wasu a barku da shi. Shi wancan tun da ya ce wai shi na Allah ne. wai shi ke nan kwata-kwata wai ba shi ba duniya ba shi ba duniya kenan alamar shi na Allah ne ka gan shi da kayan shi irin kayan da wahayi imam ba za zuwa zai ya ba za zuwa irin da wannan yadin nan da teloli suke da gudu da shi ai kun gane shi ko sandala satun ko taman wanda ya bala da wannan shi yake haka yake so kai bala da irin wannan wai in ba kai haka na ba kai ba na Allah ba. To wannan ɗabi'a ko san daga muka samu ta daga kiristoci muka samu. Ita ce sai tana so sai tana so har zuwa yanzu. Su malami na Allah wajen su ba ruwan shi da duniya gudun duniya. Wai ya bar muku can ku sai ku ta cin duniya. Shi ke shi yana nan baya cin mai kyau bai shan mai kyau bai sa sutura mai kyau bai hawan abin mai kyau. Wai shi ma da mai kyau. haka ake sai to shi yasa Allah ke to duka da malaman da ku da ba malamai ba ai dai masu imani ne ko to kar ku haramta mu kanku abin da Allah ya hada amma kuma ɗazun na ɗauko wata magana ta mai tafsirin arrazi yake cewa nan shabuɓi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi saboda yana da alaƙa da cewa wannan abin da kiristoci suka sa ma kansu rahbaniyanci mutum kawai ya ɗora gudun duniya kurum ya ɗora guda abu wanda yake mai daɗi wanda Allah ya halatta mishi haka kurum sai ce tunda Allah ya ambace shi a nan to sai nuna mun cewa cewa mu musulmi kan mu halatta mu kan kan mu halatta mu kan wannan kun gane alaƙar da ke da ku tsakani saboda in kai koma cikin suratul hadid wannan gudun duniya da kiristoci suke yi Allah ya halatta shi cewa ja'alna fi qulubi qulubil ladina tabaru ra'fatan rahmatan wa rahbaniyatan nibtadu da rahbaniyanci wanda su suka kirkire shi ma ka tarna ha alaihi ila ibtigha'a ridwanillah kenan tunda ba aza musu ba suka aza kansu ko to sun yi tai to ku kuma Allah bai aza muku kenan zan kaga ayyabi shi sa akwai masu yin ibada suna gudun duniya kan kai tsammanin cewa har musulmi su ma dole su san irin abin da suke a'a ku musulmi la tuharrimu tayyibat ma halallah kada ku haramta ma kanku da da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mun gane ko wala ta'tadu Allah ya kuma ku ketar iyaka kan ku ketar iyaka na wuri malaman tafsiri sun ce yana da ma'ana guda biyu tafsirin ibn kasir da sauran tafsirai wala ta'tadu kar ku ƙetare iyaka wajen hana kanku abin da Allah ya haramta mu. Kai ta matsa abin ka ƙetare iyaka abin da Shi Allah yana son idan ya maka ni'ima ya ga alamun ni'ima a gare ka. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bi ni'mati rabbika fa haddith. Allah yana son yi ma bawa ni'ima ya ga alamun ni'ima da ya ma wannan bawa. Wani duk wani koyon da za a ke ta yi bai da wani in Allah ya maka yadda mutane suna gani kuma suna gane in ka gode ma Allah mutane suna gane in ba gode ma Allah mutane suna gane kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ni'ima wanda za ka yin gida na andin to kanka sa iyalin ka su kasance gida na laka ko kuma gida na ki ka ta zama cikin shi ba godiya ce ga Allah la iyaka ka iya koyewa ka dora koyi abin da ɗinka saboda gudun wasu masharantar mutane ka sa akwai wani sadako akwai wanda suke fatan al'amari na kai lalace ta farko to ba akwai wannan mutanen ka yi koyewa amma dai ka yarwa ta mutu yalin in dai aka gane ka a ga alamun cewa kana ci da kyau kana sha da kyau hanyoyin da zaka bi ka koya abin ka kai ka san mun gane ko to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ta'tadu fasara ta ko wala ta'tadu kada ku wuce iyaka wajen hana kanku wa'anda abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta. Wasu suka ce wala ta ta duba sarrafa ta biyu kada ku wuce iyaka wajen amfani da abin da Allah ya halitta. Kakka wuce iyaka wajen bin duniyar ku. Kakka wuce iyaka wajen jin daɗin duniya. Shi kuma abin da ke fassara wannan fassarar ta biyu ko kuma abin da ke goya mata baya shine faɗa Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul a'raf da yake wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku yi ba to tusrifu ne mai shi ta addabi da wannan fasara an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin lalle Allah subhanahu wa ta'ala bai san mutane masu idan kuka kalli wannan aya da kuma wa'ancan hadisai da muka ambata wanda muka ce su ne sababin nuzul din wannan aya za mu ganin cewa wasu daga cikin malaman fiqh irin imamu shafi da wani shi sun tafi akan cewa idan ka ce ka haramta ma kanka shan mangoro misali ko ka haramta ma kanka shan ruwa na fiyawa ko ka haramta ma kanka san yake zina misali kaga duka abubuwa ne wanda Allah ya halatta maka su ko to idan ka dawo ka koma kana shan ruwan fiyawa ko kana shan kana sa gini ko kana sa duk wani abin da ka haramta maka kanka aka ce ba sai ka ka fara haka imam shafi ne da menene da dalilin imam shafi imam shafi da yake haka nan dalilin shi shine cewa wa'ancan mutanen wa'anda suka ce sun haramta maka kansu yin kaza da kaza da kaza da kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya ce ya haramta ma kanshi iyalin shi da wanda ya ce ya haramta ma kanshi wannan cin nama har kitse ma ji duka shi ya haramta ma kanshi ya haramta ma kanshi kwana bisa shimfiɗa Imam Shafi sai ya ce ban da wanda ya ce ya haramta ma kanshi iyalin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu sai su kafara ba ai da makaranta hadisi an ce wanda sai kafara ba ce kenan wajen shafi'iyya da ma masu ra'ayi irin nasu idan na ce na haramta maka yana yin kaza in dai ba iyali na nace na haramta maka yana kusan da iyali na ba to ta yaya za ni in yi wannan abin ba tare da na yi ba amma sauran matan fito irin su Abu Hanifa da sauran wani su suka ce a'a sai ka kafa dan me zaka ta ka haramta maka suka ce kafara za ka yi irin kafara rantsuwa sai ka yi ta kowa ya ce ka haramta ma kanka mangoro ko awara in ka dawo ka ci su sai ka yi kafara ɗin suka ce kuma su ba suna da kunshi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum Allah ya farlanta muku yadda za ku iya warware rantsuwar rantsuwar kenan yadda za ku yi kafara a mazurbi farkon aya ce aka ya ayyuha annabi ya ke wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan me za ka haramta maka kanka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta tabtaghi marzat azwaji kana neman yardan maza da mata kaga kenan biye ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta maka shi zuwa ce ya haramta maka shi ko to amma karshe sai Allah ce qad fa'adallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya farlanta muku yadda za ku warware rantsoyin idan idan ka ga ka ce kai ba za ka yi kaza ba kuma sai ka kaza nan shine alheri kana iya dawowa ka zo ka aikata wannan abin sai ka take ka fara suka tafi wannan aya ita ke tabbatar da cewa eh ka kuskura kace ka haramta wa kanka kaza to za ka yi kafara sannan na biyu suka ce a idan ma ka kalli aya ta gaba fala yu'akhidhukum Allahu bi nawfi aymanikum kana tabbatar maka da cewa in ba rani me kawo ran magana in babu kafara dan me Allah zai kawo aya kafara gaba kenan in babu kafara Allah bai yi zantan kafara Allah subhanahu wa ta'ala ga aya ta gaba sai ce wa kullu bima razaqakum Allahu halalan tayyiban ku ci daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta ku da shi halalan halak tayyiba mai daɗi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun kun ku tsoron Allah wanda da shi ne kuka yi imani mun gane ko to sai aya ta gaba la yu'akhidhukum لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah bai kama da yin rantsuwai wa da idan Allah bai kama ku da yasassa daga cikin rantsoyi walakin kuma sai dai yi a kuma Allah yana kama ku da bima a kattumu aiman da rantsoyi wa'anda kuka kudurce kuka ɗaura niyya a kan idan mutum ya yi irin wannan rantsuwa wanda ya ɗaura niyya a kan ta gaske da gaske to fa kafara su kafara shi isa'amu asharati masakin ya ciyar da miskini guda goma min awsat ma tut'imuna ay ahlikum daga na daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalan aw kiswatukum ko kuma ka tuhatar da su miskin nan guda goma aw da hariru rakwa ko kuma ka ɗan da wayan ba da Allah ce kamar da bai wanda duk bai samu dai wa'ancan abubuwan guda uku ba kuma ɗayan wa'ancan abubuwan guda uku fa siyamu salatati ayyam to zai yi azumin kwana uku dalika kafaratu aymanikum idan ka waccan ita ce kafara rantsoyin ku idan kuka yi rantsuwa wa faru aymanikum kuma ku kiyaye rantsoyin ku kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah subhanahu wa ta'ala ke bayyana muku ayoyin shi la'allakum tashkurun dan ku gode mishi na'am
to dan Allah subhanahu wa ta'ala ce la yu'akhidhukum Allahu bi dhanbi fi imanikum Allah bai kama da rantsoyi ya sassu daga cikin rantsoyin ku mece ce ya sassa rantsuwa wanda Allah bai aiki da ita? malaman fiqh da malaman tafsiri sun fassara ma'anar yami wanda ke na Allah rantsuwa kana kuce na'am akwai lahul yami rantsuwa wanda ke zama da baki ya sassa wanda mutum baka ma sani ba kake nan akwai al-yaminu da kamun yaminu da kamun sai ce rantsuwa wanda ta ƙarya ce kai ka san ƙarya kake kuma kai rantsuwa kun gane ko na'am أقوى اليمين المنعقدة رزوة ورد تقول من الله ورد كان شيء كان قدين كي تبسا كمان من قال يقول حابب رجوانا أبنين كي وانا أقول كاي حكم بزاكي با kace karan da Allah ba za ka yi kaza ba ko kuma karan da Allah sai ka yi kaza ko kuma karan da Allah kaza nan kaza ne sai kasance haka ne ko kuma haka ne alayi ita wacce rantsuwa wanda ake ce mata lahu ba da sun ma da fasarorin da tabbata wasu suka ce lahu da yamin ita ce rantsuwa wanda mutum yake wada babu manuwa a cikin ta bai gairi fasa da yake kuma cewa na kana lahiya ka ce lahiya da wallahi kaga wallahi nan zuciya ce an gane ko ka ce wallahi sai na yi kaza kaga kuma cikiya ce da ya su wasu suka ce yamir ce ta wanda ake yin ta bindisiyan cikin mantuwa kake yin ta wasu suka ce a'a yamir ce wanda ke tana kubce maka rantsuwa ce wanda ke kubce maka haka kawai cikin kusan baki ne kai ta wasu suka ce rantsuwa ce wanda mutum yake yi cikin halin fushi kun gane ko a cikin halin fushi ne kake yin rantsuwa ƙarshen lamari bayan fushin ya yaye ka gano cewa baka da gaskiya kuma ka rubuta dama mun gane ku ba suka ce a rantsuwa ce a kan cewa ba za ka ƙara cin wani abu ba ko ba za ka ƙara shan wani abu ba ko ka- ba za ka ƙara sanya wani abu ba ga cikin ka ka tafasa da wani ka ga wajen fassara kusan guda takwas ko tara ko to wata fassara ake bani ne ga ta da cikin aya walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman kenan Allah yana kama ku da abin da kuka kudurce kuka kunna da rantsoyi kenan ana yin rantsuwa can wadda ba da manufa kai ta ba. wadda Allah ke kawo ta ita ce rantsuwa mai manufa da manufa kai ta da sanin kai ta da gangan kai ta to idan mutum ya yi rantsuwa irin wancan kuma abin yawa ya gari ba haka ne to ya zai yi kafara Allah ta kafara ku it'amu asharati masakin kafara da sun zai shine ce da miskini goma kaga miskinai lahiya da suke kenan asharatu masakin ka ce da miskini guda goma kamar ya nan sahabbai da tabi'ai da sauransu kowa ta wuce ta shi fasara ko masana ta Ali bin Abi Talib ta Aisha radiyallahu anha da Umar bin Khattab da Bakir da Hamid da Wadini da Wadini suna da yawa mahiya yawan suka ce abin da za a bada a rabin sa'i na dabino ko kuma rabin sa'i na gari na abinci kun gane ko wasu suka ce in kan kira miskinan nan guda goma kan ba su abinci ya isa suka ce suka koshe amma kan ku mance Allah subhanahu wa ta'ala ce min au sabbi ma tu'minuna ahadikum menene au wasu ka ce au sabbi yana nuna amsa kidan daga irin abin da kuke ce da iyalan Idan ba ka za ka fara rantsuwa kai gidanka ana cin shinkafa da miya da nama kawai shi gidan kira wa annan mutanen ka sai musu awara. Cikin awara ina nama tsakani da Allah. Daga ba shi kenan. Min awsad ma yu'minuna min amsad ko kuma min a'dali daga matsakaicin abu da kuke ciyar da iyalin. Kenan shi ne a'dali matsakaici. Kenan shi dai tsaka-tsakiya yake. Ba a cewa ka toke sosai ba a cewa ka wuce iyaka sosai. An gane ko? To kenan ciyarwa sai aka ce in dai min amsali ma yu'minuna a'dali ne. A sahabbai da suke cewa daga cikin sahabbai Abdullahi bin Abbas da sauransu suke cewa yana daga cikin abin da za a yi ciyarwa ana iya ciyar da su waina da kitse da mai ko waina da madara mun gane ku idan ka samu shi fure da shi da madara ka bashi ya ce ko shi kaga ya isa ko aka ce auki su wani ko kuma ka tufatar da su aka ce ke tufatarwa wacce iri in ka ba kowa wando guda guda ya isa ko ko ka ba kowa riga guda guda ta isa ko in ka ba kowa guda guda guda ta isa ko in ka ba kowa izari guda guda ya isa nan Abdullahi bin Abbas sai ce ka ba abinda sallar shi ba ta ingantuwa sai ce sannan kaga riga da ko kuma ka samu wannan irin rigar nan ta maka kaga ai har kasa ne ko sai ka bashi sai ka zo musu ita jika biyar biyar ko jika uku da rubi rubi ka zo ka ba tunda ita haka sa take kawo kuma mutum na iya yin sallah da ita dukkan ne ne ma mutum da sarki ne aw tahdil lakwa ko kuma yan da wayan bawa yanzu za ka samu wani sai ce maka tunda dai aw tahdil lakwa aka ce shi gaskiya sai ya tahdil lakwa din sai ya nemo bawa duk inda yake duniya a inda shi na ganin da shekara biyu da suka ce ba akwai wanda ya tambaye ni wani balarabe yana son kafara yana son ya ya yanta wayan bawa yake dan Allah yana neman yana da samun bawa ya ce an ci cikin nijar ana samun bayi na ce an ba shi ma cikin rami duk da mil san ka aka yi duka nijar aka ce in ka ce wani bawa ta dai da gaske yake ba ta kake ba to sai an kama ba wata ainihi wata abin da haka na abubuwa ya suna daga boye saboda wasu kuma wata da ta suke yi eh wani bawan daɗin bauta yake saboda in ka sake shi gaskiya samu yanci yana da har ya tsufa tare da kai kake ciyar da shi kake sha da shi kake ba shi ruwan kwanci kake mishi komai da komai ka aurar da shi ka mishi komai da komai to in ya sake ka je ina ba ya da tafiya shi yasa in yanta ma mutum za a yanta shi din yana samun mai ci amma ya tsufa ya kai wani munzari na rayuwa ya ya mutu to me zai iya yi babu abin da zai yi ni dai daga nan dai ne ina gani ban ƙara wani magana shi wanda ya kira ni ya tambaye ni da daga ya masa nan ce shi to wani abinci ka bai ƙara kira na ba ƙara kira shi to yan da wayan bawa bawa ta sai ya kasance mu dole tunda akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fata hadiru rabatin mu'mina kira ba sai an ƙara mimita shi to ka san akwai mutumin da shi bai iya ciyarwa sannan bai iya tuhatarwa sannan bai iya yanta wayar bawa ka ga irin talakan nan ne da kusa da ƙasa daura da ƙasa yake kuma yanzu ya ɗauko maka shirin su tana ma yawa sakin magana siyasa ce gaban zagauki kai abin da za a baka bai wata ɗauka kuro ƙarshe kawai ka zo ka ta rantsuwa haka mutane suke ka zo fada mutane ka ƙurgin yadda ake rantsuwa sannan na tsaya bakin kasuwa ina cikin mota na ji wannan rantsuwa ya rantsi da Allah na samun zakaji miliyan biyar sai take shi wancan bawa shi wace suka yi da zaka ba ka da kuɗin yi da zakar na kuma ka zo ta miliyan biyar ƙarya ce kake yanzu da na sauka na ce ka ƙarya ce kake sai ka fara haka zaka samu mutane cikin kasuwa cikin tasha cikin fadodi mutum ya tara zuwa sai an zo an kawo gab da abu sai ce a to shi ai haka aka gaya mishi yau kaga maka haka aka shi yasa Allah nan gaba yace wa faru aymanakum ku kiyaye rantsoyin ba haka kurin ba akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka ce ya rantsuwa a bashi wannan nashi ya kawo shi ya kawo kara ina kyautar kan Ali bin Abi Talib aka ce ya rantsuwa da a bashi hakki shi yace saboda ka ba zan rantsuwa yace wallahi ba zan sai dai ina tsara kawai da shi su a wancan zamanin in aka ce ka yi rantsuwa ba karama abu ne mu kuma yanzu neman a yi rantsuwa kake ku karanta kissa rasuwar Zubairu bin Awwa da ya rasu ya kasance ya bar bashi mai yawa akan wayan shi. Ran da zai rasuwa ya kira ɗan shi Abdullahi bin Zubairu ya ce ni dai ina ganin yau ba zan dawo gida ba. Wannan fitina da ake ciki an kashe na ce. Saboda haka in an kashe ni ban da kowa duniyar nan kamar kai. kai dai da za a ga mun duka ba shi kaza aka samu yana da gona wuri kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na taɓa yin hoto ba ta nan masallaci na yi hudu nan masallacin sun sanar da yi muhalar shirin masallacin an muka kawo inda lalle tabbas garan na aka kashe shi shi zubair bin Awwam karshen ka ce dan shi ya sai da wata gona daga cikin gonakan shi Allah ya samu abin albarka abin da ya sa maka ɗauko saboda irin yadda yau muka rena duk wani abun da ke duke gaci in aka ce maka fili ko gida ko wani abun da aka ce maka na magada to mu ba sai aka nuna ko aka bane da ka ga mota ta yi sauki sosai to ta galuce karya ku amsa na mutiri ba to amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo hilayen sosai suka dora sayansa da kima da ta kima wurin don saboda a samu a biya mu dan uwansu ba shi ka ji ban irin zuciyawa a kusa tun daga nan ne muka fara kuka mu karya muke su kuma kokarin suke abin ya dare karshe muka ce sai da ya biya ba shi kowar karshe dangin shi da matan baban shi suka ce sai an raba gado ya ce a'a sai an zo an yi hashi ya sai filin hashi ya yi shela cewa akwai wanda ya tambo baban shi ba shi akwai sai da shekara biyu yana ta yana ta in akwai wanda ya sai ya tambo zubair bin awam ba shi ya zo mu ba shi ba shi sai muke cewa in yanzu ne ka kuskura masallacin juma'a kace akwai wanda tambo baban ka ba shi wallahi sai ka ji kurkurar a kira wani duk kwamfere da ke da kurkurar tsallake ta zaki duka wajen kurkiyar da kake ce ai wallahi ta buga kaza da kaza da takardar kaya ba ne kai ba ma ta kai rake ko in aka ce yi ka dadin baki ya yi ka takardu na karya kuma dole a bashi gaskiya so da shi kurkiyar da bai san gaibi ba ya san gaibi bai san gaibi zai aiki da abin da ke da bari kuka ma zai tsaye iya ga alamu ba za ku bashi to kaga irin yadda duniya ya ta lalace da mutane waɗanda kawai rantsuwa ba wanda muke gare su shi sa an kai lokacin da mutum kai ta rantsuwa mutum daga nan maradiya an ne ya iya rantsuwa har ya kai maka wallahi wani bai kaskata shi ba ka kaskata shi saboda shira yake samu abin da za a yi rantsuwa yanzu ka nemi irin lalacewar da mutane suka yi wannan kana ganin hili kawai ka duba ka sai ka wata karɓar wani hilin ka zo ka jawo famfo ka sanya don mai hili ke to ya magana in yanki hita waye magana sai ka buga bugi in yanki hita waye magana sai ka arziki can bawan Allah in yanzu sa dama ya fito kai ya gaba da oh kuma na mu ga takardu ta fito da karbi original shi ma ya fito original kuma wai wani mutum nan wai har ya kwanta ya kwana ya tashi wani hanyar wai har ya samu wani malami ya ce mishi Allah wai rige maka baki wai su haɗu da shi da Allah kina a wannan hakan ne ke Allah ya taimaka mishi a wannan ka ji mutum wannan rayuwa da muka saka ba dole ne Allah ya ɗora kama mu kama kala kala dole ne abin ya wuce iyaka kuma wannan fannin in ka shiga za a gani yana abubuwa wanda ba ka tsammani kuma wanda zai maka su wanda ba ka tsammani shi ne zai ki kana ganin shi ahlu suna ne cikakke a shekara ma ko dan dai bari ne bari Allah subhanahu wa ta'ala ce fa mallami wanda duk bai samu fa siyamu salatu ya ya azumin kwana uku Allah ce zalika kafaratu imanikum idza halaftum wacce ita ce kafa ta rantsoyinku idan kuka yi rantsuwa wa fazu aymanukum ko ku kiyaye rantsoyinku a kudu duk da samu kana yin rantsuwa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi da Allah ku tashkurun dan ku gode sannan ya kamata
ko tambaya guda biyu to ce malam wando da ake dagewa sunna ne ko kuwa wajibi
sannan annabi ce sallallahu alaihi wasallam ne barin shi yana wuce ina sau kama ina ce Mene da ake da kamar ana ne babban zunubin da sai in ka fi wajen Allah sannan Allah da ya yi Mm.
idan irin su sata irin su zina da sauransu kun gane ku idan zunubi ne wanda ana cewa idan kana alwala an ka wanke hannunka Allah na karkare maka zunubi in ka wanke fuskarka zunubanka suna matawa in kai irin wannan abubuwan na fara tsaron gaba to shi aka ce ka ba yana ne ana ne wannan bai isa sai in ka kuma tuba ta gaskiya me ke sa a ce abu kuma ka ba kira ne kwanzili wanda shi wa'annan kankare wanda ake nan alwala da juma'a zuwa juma'a da ta sa sawu da nake zuwa masallaci mai gogewa ana gano zunubi wanda ke babba in Allah ya ce ko kuma annabi ya ce akwai a sama kusan da shi yanzu kaga giya Allah ba ya harsa ta ba kun bayan mun sharadi akan wanda ya yi ta ba to kiran ka ba ya ce mun gane ko to duk wani abin da Allah ya yi mugun tara shi ga wanda ya aika ya zama kamar haka. duk wani abin da Allah subhanahu wataala kuma zai shi ce Allah ya tsine ma wanda ya aikata wannan abu ya zama kamar haka. shi yasa a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake ma asfala min al-ka'bayn min al-izar da abin da ya kasa ga idanun sau na madauni to yana cikin wuta kenan abin da ake so gare ka ka ɗaga shi ya wuce idanunsa kai kanka kayan shi daɗin da ya wallahi kai daɗi amma abin kamar ɗan abin ba kana yawo da abu duk duk dauɗa da ke da kowace hanyar ita ba ta maka wani tsakani da Allah babu daɗi wallahi babu daɗi in dai in dai shi shi na- ya wuce idanunsa babu daɗi wallahi ko kai kuma duk wanda yake mai tsafta ya tabbatar da cewa babu daɗi wannan kuma in ka tafi wajen waɗanda suke koya protocol da etiquette protocol da etiquette wasu abubuwa ne wanda ake koya maka na diplomasiya kamar irin yadda ya kamata a ce kana sa ka dole sa kaya ni wanda suka koya mun shi wanda suka yi karatu mai tsarin gidiya ni su suka koya mun shi akwai wani ambassador ɗin sudan da ke chadi ya yi zama chadi ya yi zama congo shi ya koya mu yadda ake sa kaya a tsari da duniya da kamar gida shi zaka ke ganin kuma ka sa kaya suke yin kyau wata shidda ne kuma littafin yana nan yana nan shi ya rubuta littafin kuma ya ba mu shi ga yadda ake sa kaya da aka kawo wajen sanya wando sai ce kan wannan kai wuce idanun sa haka dai ga ka'ida ta duniya ne sai da jima mamaki sai da ce to kenan yanzu aka ga abin na musulunci da haka ya sun kan kwanin shi suka ɗauka suka sanya amma har yanzu akwai wani musulman da wani yana ki sai in an sami wani harni ya fito da wata fot wasu nan zai zo ya ɗora yi yanzu idan aka samu wani harni ko mawaƙi ya zo ɗora tsage har wannan shi yana kyau shi ramin kwabri to duka matasan garin su gumi suna irin wannan yan shekarun baya ba an yi bagi ba wando bagi gurguje jana bakin abin da yake tsaya bakin kwamri yake tsaya Mm.
amma da yake wani ba a ke kirkiro abu tun matasan garin kirkiro su ta kuma ana ganin kya da aka samu amerika mawaka suka tura su sake gefe a shaci a teke shi haka kamar ahalin suna za a gani ɗin ahalin suna ne amma kuma sai ganin shi ɗan kunne to nan ne za ka gano ta ɗan duniya kenan kai in addini ya ce ga yadda ya kamata a yi suka ce a a addini ba ruwan shi da wannan Allah bai kallon rigunan ku bai kallon kayan shirin ku yana kallon zakatan ku ne. to ba mu kamata kwarai a cikin addini ku ba mu kamata kwarai a ce ga kamata ku sani addini ku to shi ne aka ce ka gyara kemin ka ka shace shi ka daidaita shi wanda ka kuma ka tashi wanda a cikin wannan littafin muka ga yake ce mutu in ka kalli duk wani jami'i da diplomasiya in ka kalli wannan shi za a ganin bakin idan sau ne yake saboda ita kanta shushen ɗin ana sa a ɗora ganin ta a kan wata iri ce ka sanya irin ta rana ashirin ta koko irin ta jika ke to ka zo ka kawo to ka sassauto shi a yari yana kyau ba mu kyau Ha? yake cewa kaya ka kasa maka yawa kuma kasa maka kana in suka mace ka sosai to sun yi ta daga tsari na in kuma suka yawa suke ga kanan cikin yawo kake ta yi yadda ka san an sa tan cikin abin kaga bai turare suka ce kakka sa wanda ke hawan kai shi ma ma akwai abin da ake jiwa masa kai kuma in ka kalli wannan abin za ka samu malaman musulunci duka sai yi magana wannan abubuwan cikin hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san mai hawan kai wanda ya wuce kai hular ɗin kaya shi ma ba a son ka sanya wanda ya wuce iyaka wajen kalashe da kura cikin amfani in za ka sa kayan tura ga irin tsarin su in za ka sa kayan kuna al'ada ga irin tsarin haka cike ya zana wa'annan abubuwan cikin littafin na shi yana nan Allah sa jiwon gaƙin da ake wa amma kashe shi
Yau tambaya ta gaba ce malam idan an faɗa mani mag- abu ko magana ina mun ciwa. To wai menene maganin mantuwa a musulunci?
to na ji wani wanda mina cewa ka ɗora yawan shan kuka tana taimaka
Na-
ɗora yawan shan kuka tana taimaka sakamakon yawan yin haska yana taimakawa wajen abubuwa su kuma tsaya mun gari musamman ka ɗora cewa rabbi zai da ilimi rabbi zai da ilimi rabbi zai da ilimi akwai abubuwa da yawa na gargajiya wanda suna taimakawa ke ta rage abubuwa sannan kuma kun kashe kamar giwa kamar yin tsari inda kake yin wanka yana ƙara maka kasuwa ne mun gane ko da duk abubuwa suna nan da yawa da malamai suke ambata wa nan suka yi zaune shi kenan to abin da muka karanta da Allah mu da shi kuskuren da muka yi Allah ya yi mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين